بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر إلى الكبير والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وغيره من داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ubangiji tabaraka wa ta'ala ce faman taba to wanda ya tuba an yi magana akan sata sai aka sai in mutum yayi ya kai rubu dinar za a yanke masa hannu amma in ya tuba fa in ba da zulmi bayan zaluncin sa da yi ay raja an sariqati sai ya dawo ya koma ya bar yin sata wa aslaha amalahu ya kyautata aikin sa fa inna allaha haqiqa allah ya tuba alaihi zai karbi tuban inna allaha haqiqa shi allah gafurun mai gafara ne rahimun mai kuma jin kai ne mana don ya tuba din ya mayar da abin da ya dauka in ya tuba shi Allah zai karba amma haƙin wani kuma da ya dauka to ya mayar masa ko kuma in mutumin ya ce ya yafe masa ko kuma in yayi ba a kawo shi wajen alƙali ba sai wanda ya dauka din ya ce ya bar masa to ba za a yanke masa hannu ba amma in an riga har an kai wajen alƙali to za a yanke na'am ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء na'am والله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير أنا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم mana ana fa'idantar da shi cewa alam ta alam shin baka sani ba ne mana ai ka sani istifhami ne na takriri na tabbatarwa ai ka san cewa annallahi haqiqa Allah mulku samawati wal ardi mallakan samai da kasai lahu duka ainata yu'azzibu man yasha'u yana azabta wanda ya so ta aziba wa azabta shi wa yafiu liman yasha'u yana kuma gafarta wanda ya so al-maghfira lahu wanda ya so gafartawa wallahu shi Allah kadiru mai iko ne ala kulli shay'in akan komai da komai daga ciki akwai at-ta'zib wal maghfira din duka cikin ikon sa ne tabaraka wa ta'ala
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم na'am haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ayyuhar rasul haka zaka ga Allah yake kiransa ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal mudassir duka saboda a koya mana girmama shi ne zaka ji sauran annabi ana kira ya adam ya ibrahim ya musa ya isa amma ba zaka ji ya muhammadu ba sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu mana ya kai wannan babban manzo saboda wani babban sirri ne a wajen Allah koya mana ake yi girmama shi shine Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo la yuzinka allazina yusari'una fil kufr allazina yusari'una fil kufr wanda suke gaggawa cikin fadawa cikin kafirci la yuzinka kasu badanta maka rai ko la yahzunka duk an karanta ma'ana kar ya dame ka min allazina qalu amanna bi afwahihim daga waɗanda suke cewa mun yi imani amma da baki din nan walam tu'min qulubuhum sukatan su su imani ba su ne munafukai za ka ga sun faɗa a baki za ku zo masallaci tare da su a yi komai tare da su amma fa zuciyar ba ta yi imani ba kuma shi Allah da zuciya yake amfani fa inna hala tamal aftar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur wa man kana fi hadhihi ame huwa fil akhirati ame wa adallu sabila zuciyar nan ita ce idan zuciyarka ta yi imani da gaske shikenan amma in ba ta yi ba kana faɗa da baki to mutum ya zama ba mai imani ba to su ne munafukai shine aka ce kar ya damu da irin abubuwa da suke ta masa wa min allazina hadu har ma da wanda suka zama yahudawa din nan sama'una lil kadhibi suna yawan sauraron karerayi wanda malaman su ahbar din su suke gaya musu sama'una li qaumin akarina lam yatu suna yawan sauraro ga wasu mutane daban su ne yahudu din wanda ba su zo maka ba su ne wai ahalu kaibara mutanen kaibara aka samu wani ya zina a cikinsu su biyu suka yi zina kuma dukansu masu aure ne to a ƙa'ida rajanmu za a yi jefe su za a yi a littafin su ma haka yi wai suka aiko wajen yahudawan banu ƙuraiza wai su zo su tambayi manzo Allah wa hukunci za a yi me yasa su ba za su zo ba suka ƙi zuwa suka turo wasu to kuma da suka turo din ma suna zo ne a ba su hukuncin da yake ba irin wannan ba amma an ba su hukunci wanda yake wannan ba za su karɓa ba shi ne ake cewa yuharrifuna kalima suna cancanza kalmomin Allah na rajmu din min baji mawadihi bayan Allah ya aje shi ya rubuta shi akan haka sai su ringa canzawa ya na suna cewa ga wanda suka aiko din wai in utitum haza in an ba ku wannan hukunci mana hukuncin da aka juya ne in aka ce bulala ne to shikenan ku karba amma an ce jefewa za a yi karbu karba in utitum hadha fakuzuhu in an ce bulala za a yi to ku karba wa in lam yutahu in ba ba ku wannan hukuncin ba fa zaru to kar ku karba wa man yuridillah fitnatahu ya Allah ce ai duk wanda Allah ya nufi fatar da shi wa lam tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka iya mallaka masa komai cikin tunkuɗe wannan abun ba ulaika waɗannan sune allazina wannan da lam yuridillahu an yudahira qulubuhum Allah bai nufin ya tsarkake zukatansu ba saboda kafircinsu kuma lahum fi dunya khizyun khizyun wulaƙanci da ƙasƙanci lahum ya tabbata gare su fi dunya a nan duniya za a ƙasƙantar da su a ce su ba da jizya haka abin ya su ya zama su waɗannan yahuda kuma wa lahum fil akhirati azabun azim azabun azim azaba mai girma ita tabbata gare su a ranar lahira kaga hukuncin fa su ma suna da shi amma suna neman wani ne daban kuma a ba su mai sassauci aka faɗi wani hukunci wai suna gaya wa 'yan aikan wai kar a karba to me yasa suka turo na samma'una lil kadhibi akaluna lis suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين نعم سماعون للكذب أكالون للسوء فإن دعوك فاكم بينهم أوارد عنهم وإن تورد عنهم فلن يدعوك شيئا وإن حكمت فاكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين su waɗannan su ne samawa na da masu yawan sauraro ga ƙarya kuma a kaluna da suci masu yawan cin rashawa ba in ja'uka ya ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in sun zo wajenka lita kuma bainahum akan ka musu hukunci tsakanin su to fa kun bainahum in kaga dama ka musu aw aridan kuma ka kawo da kai ka rabu da su wannan ba da zabin da aka yi aka ce an niskasa inda aka ce wa anu kun bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum da shi aka yi niska amma nan da farko an nuna in sun zo in kaga za ka musu to in ba za ka musu ba karbi da su kawai su ce daga ba sai aka ce to in dai sun zo din ma a musu hukunci to sai zama an ba da zaɓi ne a wani ƙauli musamman imamu shafi ya ce ba da zaɓi aka yi ko idan suka zo ko ku musu hukunci ko ku rabu da su amma in a tsakaninsu amma ka ce inda musulmi ne abin ya faru sai lalle dole a musu hukunci nan ka ya zama wajibi bisa ijma'in malamai wa in turid anhum idan kuka kawar da in turid anhum ka kawar da kai gabarin su wannan ya duro kashi ya babu na zai cutar da kai wa in hakamta in kuma kai hukunci ma tsakanin nasu in za ka yi din to fa kun bainahum bil qist ma'ana ka musu hukuncin tare da adalci inna Allah haqiqa Allah yuhibbul muqsitin yana son masu adalci mana ana kai annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نعم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك wama ulaika bil mu'minin aka ce a to me yasa ma za su kawo maka hukunci ai su ma ga littafin Allah wajen zuwa taura kuma akwai hukuncin Allah a ciki akwai rajamun da aka faɗa din yana ciki amma ba sa so ne suna neman abun a canja shi a dawo da shi ainihin bulala ba ainihin jefewa ba sun mai tawallauna shi suka zama suna juye suna juyewa suna juyar da kansu suna kau da kai gaba da hukuncinka wanda ka faɗa min ba da zalik bayan ka musu hukunci wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba su da imani manzo Allah ya ce ai ku dauko littafin da suka kawo ma aka ce za a karanta akwai wani ibn suriya da yazo sai ya dora hannunsa akai inda aka faɗi rajmu din Abdullahi ibn Salam ya ce daga hannunsa da aka daga sai aka zuwa shi abinda aka faɗa a Qur'ani haka aka faɗa a wajen su saboda haka kawai dama suna neman canzawa ne su sun saba da haka duk abubuwa a littafin Allah amma su dinga canzawa su goge wani abu su rubuta abin da suka ga dama haka suke su yahudawa
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استلزم من كتاب الله وكانوا عليه شهودا لا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بهذه ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ubangiji ya ce ai ina mu ne an zannar taura ta muka saukar da taura kuma shi ma wannan littafin ai fiha hudan wa nuru akwai shiriya a cikinsa akwai haske akwai bayanai na hukunce-hukunce annabi'una annabawa allazina aslamu wanda suka mika wuya ayi hukum suna yin hukunci ne da wannan littafi ya kuma bi annabiyuna da shi suke yin hukunci illazina haju wanda suke haju din nan war rabbaniyuna da kuma rabbaniyun ma'ana da suke bin addinin annabi Musa din na gaskiya da kuma malamai daga cikin su ne rabbaniyun malamai daga cikin su wal'ahabar da kuma faƙihansu bima sun fi zumin kitabillah saboda abinda suka kiyaye abinda aka ajiye musu aka ba su kuma suka kiyaye shi daga wajen Allah mana su ba sa canzawa suna tsayawa a kai wa kanu alayhi shuhada kuma sun suna ba da shaida a kai sun tabbatar cewa gaskiya ne daga Allah fala takshawun nasa wakshawun saboda haka kurkuji tsoron mutane ya kuma yahudawa cikin bayyana sifofin manzan Allah da kuma magana rajam duk abinda Allah ya faɗa kawai ku faɗa har ku ɓoye har ku ji tsoron mutane ko kuma dan kuna tsammanin za su ba ku wani abu ku bayyana gaskiya wa shauni ni ya kamata ku ji tsorona fi kitmani cikin ɓoyewa kar ku ɓoye wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku musanya dan kuɗi kaɗan da za a ba ku da ayoyina shine wai kar su sayi wani abu kaɗan su bar ayoyin Allah mana kar su musanya su faɗi wani abu mara kyau a basu wani abu kuma lam ya hukumi ma an zara lau duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to fa ulai ka humul kafirun waɗannan su ne kafirai to wannan an saukar a kan su yahudu wasu malamai suka ce to amma fa takan jage zata har zuwa wannan al'umma dole sai an yi hukunci da abin da Allah ya saukar in ba a yi ba to irin waɗannan ayoyin suna barazana wa al'umma na'am وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن
نعم.
والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون na'am sai aka ce to ga abin da aka rubuta aka hukunta aka faɗa cewa duk wanda ya kashe rai za a kashe shi ko ya taɓa ko idan mutum ko hancinsa ko kunnensa ko haƙorinsa mana duk abin da dai ka taɓa na wani to za a yi kisasi za a yi ramako wa katamna alaihim fiha mun faralanta mun wajabta musu mun rubuta gare su su banu isra'ila a cikin wannan littafin a cikin attaura cewa annan nafsa ita rai tubtalu ana kashe ta bin nafsi da rai in wani ya kashe in wani ya yi kisa to shi ma a kashe shi wal aina bil ain haka kuma in idan sa ya cire shi ma a cire masa ido wal anfu haka hanci ma bil anfi da hanci wal udhna bil udhni haka in kunne ne ma ya yanke shi ma a yanke kunnen sa was sinna bis sinni haka hakori in ya fitar masa da hakori shi ma a fitar da nasa wal juruha isasu sauran ciwuka kuma to isafi za a yi a duba yadda yadda ya ji masa ciwo shi ma a masa gwargwadon abin da ya yi to wannan shine abin da yake iya tare a yi ta yi abin da ya sa gaga yanzu sai ana ta kisa ba a damu ba ba a kashe wanda suke kisan ne in mutum ya tabbatar in ya kisa za a kashe zai kiyaye zai ji tsoro shi sa Allah yake cewa wala kun fil qisasi haya ya ulil albabi la allakum tattaqun cewa da aka yi ai qisasi din nan ai ana so yin saboda a wanzar da rayuwa kowa ya san in ya taba za a taba shi to zai kiyaye amma an san ba a yi shi za zai ga ana ganganci sai ga mutum ya ɗau makami ya sa wani ko ga mutum yana ganganci da abun hawa ko mota a cikin mutane ya san in ya kashe kawai za a ce kai ayya kaddara ne mutane wai su kaddara ne sai a bar shi amma inda ya san za a kashe shi to in ya shigo layi zai bi a hankali ya tafi a hankali ya san yana kashewa kashe shi za a yi to amma ba a yi shi yasa mutane suke wasa da abu wal juruha isa kamar da saddaka bihi huwa kaffara sunna to duk wanda yayi din sai ya zai mika kansa ya bayar akan shi ma a kashe shi to shikenan kafaran abin da ya yi din kenan ko ku aka ce a wai idan wanda ya kashe wa waliyin wannan ya masa afuwa to shi kenan ya zama kafara kenan wa mallam ya kun bi ma anzalallahu duk wanda ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar to fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalimai to an ce abun yana da haƙƙi guda uku dan mutum ya kashe wani akwai haƙƙin Allah Allah ya hana bawan Allah ne ya kashe wa Allah bawansa sannan da haƙƙin waliyin wanda aka kashe mutanensa ko wani mahaifinsa ko wani waliyinsa nasa ne da kuma haƙƙin wanda aka kashe ne kaga haƙƙoƙi ne guda uku aka ce to idan da ya yi ɗin sai ya kawo kansa aka zo aka masa hukunci to wasu malamai suka ce shikenan duk wannan haƙƙoƙi sun sauka na Allah da na shi mutanen wanda aka kashe da kuma na wanda ma aka kashe mana wanda aka kashe shi ma a hankali ko ubangiji zai yarda da shi har yadda ya masa ya bar shi bayan yana lahiran ke haka wasu suka ce musamman in shi ya kawo kansa aka ce amma in kawai ya ki kawo kansa sai da aka nemo shi aka je aka kashe shi to yanzu an saukar da haƙƙi guda ɗaya na waliyin wanda aka kashe tunda shi kenan ya ga an rama dan uwansa da aka kashe yanzu shi ma an kashe wannan shi kenan amma haƙoƙi guda biyu wai suna nan na Allah da kuma na wanda aka kashe in ji wasu malamai ibn al-qayyim yana cikin su amma imam malik shi yace a in dai har an kashe shi shikenan duk haƙoƙin nan wai sun sauka a dai kashe shi ko kar a bar shi mana ko ba shi ya kawo kansa ba ko kamo shi aka kashe shi a wajen imam malik sau haƙoƙin nan guda uku duka sun sauka shi abin da yace kenan na mallaka kuma wala yakum zalik وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل لفيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين نعم وقفينا على آثارهم بسون مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بنجي يتي وقفينا سيمك بير أي أتبعنا على آثارهم bayan annabawan nan da aka yi ta kawowa da aka yi ta faɗa tun farkon manzo na farko annabi nuhu aka kawo bayansa annabi ibrahim bayansa irin su annabi hudu su annabi salihu su annabi ludu su annabi shu'aibu su annabi musa bayan nan wai sai aka sake kawo annabi isa alaihi salatu wassalam wa qafaina ala asarin bi isa ibn maryama muka kawo isa dan maryam musaddiqan lima bayna yadayhi shi mai gaskatawa ne da abin da yake gaba da shi minat taurati na daga attaura wa atayna ul injila sannan sai muka bashi injila fi hudan wa nur a cikin injila akwai shiriya da kuma haske mana akwai bayani na hukunce hukunce wa musaddiqan kuma sai ya zama yana gaskatawa lima bayna yadayhi ga abin da yazo kafin shi minat taurati na daga attaura wa hudan da shiriya wa mau'izatan da kuma wa'azi da mutaƙin ga masu tsoron Allah mana wannan littafin shiriya ne kuma wa'azi ne amma ba ga kowa ba ga masu tsoron Allah
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نعم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون هكذا أهل الإنجيل ما بوتا إنجيلا وليحكم سي حكمتي بما أنزل الله فيه da abin da Allah ya sauka a cikin littafinsu na daga hukunce hukunci kuma lam yakun bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa ulai ka humul fasiqun waɗannan su ne fasikai نعم
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نعم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نعم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم har yanzu dai ana ta faɗin hukunci cewa a yi hukunci da abin da Allah ya saukar shi ne Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wa anzalna ilayka ya Muhammad ayyuka mun saukar maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba littafi shine alqur'ani bil haqqi kuma da gaskiya muka saukar da shi ai muta'alliqun ne bi anzalna shi bil haqqi din ma'ana mun saukar da shi da gaskiya da abin da gani a cikin littafin nan gaskiya ne zalla babu cewa wai taraddudun ko kilafin ko wani abu a'a duk abin da ka gani a ciki haka yi in ka gane haka yi in ma ba gane ba ma haka yi shi yasa wanda suka karyata ranar alkiyama in sun gaga komai ya bayyana a fili sun ce to yanzu da Allah suna neman ɗayan abubuwa guda biyu ko dai a samu wanda za su cece su ko kuma a dawo da su duniya su yi aiki mai kyau don sun ga yanzu kan komi ya bayyana hal yanzu na illa tawila yau mai yati tawilu ya kulu lazina su min qablu har ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shifa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra allazi kunna na'mal in sun ga tawilin komi ya fito a fili da abin da aka faɗa din nan gashi nan ai yadda ka ga na duniya yanzu abin da manzo Allah ya faɗa duniya ai gashi mun gani ko yadda ya faɗi ƙasa ka ganta haka sama ma haka komai yadda ya faɗa ka gani to ai na lahiran ma haka ne wanda baka ganin ba ma haka ne amma sun ki gaskatawa in an je lahira in sun gani sai to Allah lalle manzanni na ashe abin da suka faɗa gaskiya ne yanzu abin da muke nema akwai yadda za a cece mu sai a ce musu ai ceto sai in mutum daga duniya zai nema ba anan bane sai a ce sai su ce to yanzu za a iya mai da su duniya su dawo su yi aiki mai kyau sai a ce nan ma ba zai yi ba saboda an riga an cire gadan dama tsakanin duniya da lahira akwai barzak shine kaman gada shi ma an ɗauke shine barzak yanzu ma matanmu da suke can suna barzak ne ba su isa filin kiyama ba suna nan tsakanin duniya da lahira in an yi tashin kiyama ne za a isa wajen alkiyama sau da haka wannan hanyar ma an riga an yanke ta an ce maka misali hanyar guri kaza gada ne to an cire gadan ba wucewa ya za a wuce kaga ba zai yi ka dawo ba don haka ka yi ƙoƙari ka yi aiki tun ana duk abin da ake faɗa a yi amfani da shi amma an riga an je can ba a dawowa magana ya riga ya ƙare shi sa ubangiji a wani guri yake cewa ai abin da suke faɗan ma ba da gaske ba ne wala wasu ma'ahun la tawallau wa an tsohon muridin ko ko da ya ji yadda su ma za su juya ba su ce sun fasa to da shi yasa ya bar su tabaraka wa ta'ala saboda haka ake cewa to an san kawo da manzo Allah wannan littafi da gaskiya da abin da gani a cikin gaskiya ne daga Allah ne la ya ce batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid musaddiqan lima bayna yadayhi kuma littafin yana gaskata littafin da suka zo kafin shi yana cewa attawa gaskiya ne injila gaskiya ne sufi ibrahim gaskiya ne yawanci dama littafi na gaskiya za ga yana gaskata na baya amma yawancin ana so a littafi wanda ba na gaskiya wanda za ka gane shi za ga yana karyata littafin da suka gabata sai ga mutum ya littafi saboda yana so a san shi sai ta zagin magabata ya ta karyata su to ta nan za ka gane littafinsa ba mai kyau ne in na gaskiya ne ai wanda suka fara yin abu addini su za ka yabawa ba don su ba yana kai ma baka samu komai ba kaga wannan littafin da yake na Allah ne kowanne littafi in yazo sai ya gaskata na baya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi na daga littattafai ma'ana an ce kitab anan ana nufin kutub wa muhaiminan kuma shi mai bada shaida ne alai akan littattafan fa kun bainahum bima anzalallah ku yi hukunci tsakanin fa ku yi hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar muku ma'ana yin alu kitabi sun zo sun kawo mana hukunci aka ce to mai musu hukunci da abin da Allah ya saukar na Qur'ani wala ta tabi hawa am kada ka bi soyayyen zuciyarsu amma da aka daga abin da ya zo maka mai alhaki na da gaskiya ma'ana har ga Annabi sallallahu alaihi wasallam likullin da Allah ya minkum shir'atan wa minhaja kowanne ɗaya daga cikin ku an ba shi shari'a kuma an ba shi hanya wanda zai yi ma'ana zaka ga a shari'a wata shari'a za ka ga an ce kaza ne wata kuma an ce kaza mana ana dan yin dan wasu yan canje canje amma dai tauhidin yana nan yadda yake shi kan kullum ba a taba shi wa min hada walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida Allah ya ce ai da Allah ya so da sai ya sanya ku zama al'umma ce guda daya kuma aman akan shari'a guda daya walakin sai dai ya rarraba ku ne li yabluwakum saboda ya jarabe ku fima atakum cikin abin da ya ba ku na shari'o'i din ya ga waye ne zai bi waye ne ba zai bi ba fastabiqul khairat abinda za ku yi kure ku gaggawa wajen neman alkhairi duk abinda aka ce na alkhairi ne in ka ji an faɗa to kai gaggawa kar ka dinga baya kai sauri ka dinga aikatawa ilallahi marji'ukum jami'an makomar ku kuma gaba ɗayan ku zuwa ga Allah ne bil basi ranar alƙiyama za a tare fa yunabbi'ukum ubangiji zai ba ku labari bima kuntum fihi taftalifun cikin abin da kuke sabani a kansa na daga al'amarin addini kuma za a saka kowa a kan aikinsa in an ba da labari sannan kowa kuma za a saka mar a kan aikinsa kuma ya amal miskala zaratin khairan yara kuma ya amal miskala zaratin sharran yara mana kowa zai ga abin da ya yi in mara kyau ne in maka so ka gani to ka ringa tuba in kana tuba ba za ka ga mara kyau din ba mai kyau kuma ka yi ta ƙarawa in kana so ka gan su da yawa saboda an taya mutum ya je lahira musamman daga kabari zai fara nadama nan gurin nadama ne sai ka zaka subhana abubuwa masu kyau din nan da nayi su da yawa me yasa ban yi da yawa da ya kamata nayi nayi kaza a wani guri ma ka ce a mutum da ya zo ma mutuwa ko sai ta nadama yana cewa kai da Allah da kadan jinkirta min mana in samu in yi sadaka wa akun min salin ko in yi sadaka in zama cikin salihai mutum zai fara nadama tun daga lokacin saboda haka mu yawaita kokari muna ayyuka dole nadama ko ya zaka in ka lahira sai ka ce kashi kai nadama to amma ka dan yi kokari ka karanta nadaman kar ta yi yawa ta zama kaɗan amma dai sai kai ka saboda mutane ba sa iya yin abin da ake so a yi amma a yi kokari a karanta nadaman ta zama yar kaɗan نعم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون
أكتب أن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu hukunci tsakanin su in sun zo sun nema da abin da Allah ya so kada ka bi soye-soyen zuciyarsu wa zarhum kuma ka kiyaye su kar su ainihin fitine ka daga sashin abin da Allah ya so maka fa in tawallau in suka juya baya bayan ka musu hukunci suka nemi wani daban to ka rabu da su fa'alam ka sani annama kadai dai Allahu Allah yuridu yana nufin ne an yusibahum ya ainihin kama su bi ba da zunubihim da sashin zunubansu da suke aikatawa in an gaya musu ma yi suke ɗauka to in sun zo ɗin ka gaya musu ma musu ɗauka ba karka damu Allah zai kama su da abin da suka yi bi ba da zunubihim wa inna kasiran minan nasi ila fasiq Allah ya ce ai mafi yawan mutane fasikanci suke yi masu fita daga hanyar Allah ne ba sa tsayawa akan hanyar Allah kaga in ka duba yawan mutane a duniya an ce akwai mutane kamar wajen biliyan takwas ko amma in ka duba sai ga musulmi ma a ciki da wuce biliyan biyu bane biliyan biyu mana a raba hudu a ɗauke kadai wasu ma suna cewa ba mu cika biliyan biyun ba wai 1.7 ne biliyan ko suke cewa mana biliyan ɗaya ne da miliyan ɗari bakwai ala yi har ko mun kai biliyan biyun ma dai sauran wajen biliyan shidan fa duk ba musulmai bane kaga kasiran kenan minan nasi lafasirin walakin na aksar nasi la yuminu mafi yawan mutane ba sa imani saboda haka karka damu ko karatu kaɗan ne ka shiga cikin yan kaɗan masu imani ne ka shiga dai cikin masu imani karka yadda ka zama cikin waɗancan saboda mafi yawan su daman imani abu ne mai tsada ba kowa zai samu abu ne mai tsada in kaga Allah ya baka shi ya baka babban abun da ba sama da shi amma duk sauran abubuwa da kai gani Allah yana iya bawa kowa Allah yana iya bada mulki yana iya bada dukiya yana iya bada abubuwa ga mutanen da ma ba musulmi ba amma in ka kai ya baka imani to fa kai ya zaɓe ka ne yana son ka da haka ka rike wannan abu hannu bibbiyu kar ka yi wasa da shi mafi yawan mutane masu fasikanci
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون to sun zo sun tambayi hukunci kuma an musu amma suna ba sa so suna neman wani daban shi ne aka ce to yanzu a fahimtar jahiliyyati ya buru yanzu hukuncin da ake na jahiliya ko na jahilai shi suke nema mana a yi ha'inci ba sa son gaskiya aka ce kai wa man asin min Allah hukumar liƙon yi ai la ahada asin min Allah ba ɗaya da ya fi kyautata hukunci kaman Allah amma fa ba abun kowa ba da kaumin yuginsu su mutane yukinun sun san ai Allah shi fi kowa yin hukunci mai kyau na haka na san ya kamata a bi amma ba kowa ki gane wannan ba sai yukinun masu yaƙini ana wanda yake da yaƙini ka san shi yaƙini ya wuce yana gaba da imani ba an ka imani ka zama ma ka sakankance ka tabbatar da abu akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai kuma haqqul yaqin shi ilmul yaqin ka sani ka tabbatar ko da baka ga abun ba amma ka tabbatar gaskiya ne shi an yi da ƙin kuma har ma ka gani haƙƙu da ƙin kuma wanda ya shiga ma cikin abu to duka hawa-hawa ne na shi ya ƙini to su wanda suke da ya ƙini sun tabbatar duk abin da kaga Allah ya hukunta shine hukuncin da ya fi
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نعم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم نعم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين sai Allah ya kira muminai ya ce ya yi wallazi na amanu ya ku wanda kuka yi imani kar la ta take da yahuda wa nasara auliya kar ku ringa riƙan yahudawa da nasara majibintan ku tuwaluna hum wa tuwaduna ku zama kuna shakuwa da su kuna soyayya mai karfi da su a shi mutumin da yake ba musulmi ba ba yahude ko ba nasare za ka yi mu'amala da shi amma dai na sama sama na mudarati da mujamalat amma ya zama kashi a da shi kana jin kamar naka ne sosai a ba a san haka kar a dinga haka saboda me ba zuwan auliya ba ai su su suke wa junansu haka me yasa littihadihim fil kufr saboda haduwan su a cikin kafirci amma kai musulmi ne kai mumini ai ba ku haɗu da shi ba wani abu ne zai yada ku na mu'amala ku yi ba wani abu ba hana ba amma dai ba mawadda kar a sa mawadda na soyayya a tsakani kuma ya tawallahu minkum duk wanda ya jibince su a cikin ku ya mai da lamarinsa gare su to fa innahu minhum to ya sani fa yana nan tare da su inna Allah haqiqa Allah la yahdi alqawmaz zalimin baya shiryar da mutane azzalimai ma'ana duk abin da za ka yi kai da su sama sama in ya kama kana aiki tare da su ne a kuna wani abu ne ku yi ba matsala ana iya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da su a Madina har ma an ce ma ya ba da jinginan kwalkwalinsa ma ya karbi wani abu ko wani abinci a wajen wani bai hude ko lokacin ma ƙarshen rayuwarsa ana iya yi amma ba shakuwa an hana shakuwa karka shaku da su a ringa abun da ya haka sama sama amma sai ga wasu mutanen mu suna damuwa sai ga wani ma wai wai in matarsa za ta aihu ma wai yana so ya kai ta turai ya kai ta ingila ko amerika ta aihu wai saboda dan ya samu indijin na can wai zama yana takardar zama dan kasa na ingila ha so what sai me ɗanka ya zama dan ingila sai me to kana ga ka zama wani abu kenan ya zama ɗan ingila a ba ɗan uwa kana musulmi ne damuwan ka da ingila su ne kamata su damu da kai wai na ka damu da su wace ga ana sauri wai a kai mace wai ta aihu a can wai ɗan zai zama yana da indijin na ingila hanallah wannan abin dariya ne bai kamata musulmi ya damu da wannan kana musulmi ai abin da zai kai ka can sai wani aiki ko wani aiki ne kai ka ko wani abu ne ko wani abu na kiran mutane za ka yi da'awa ne wannan ka je kai amma ka damu da cewa wai ɗanka ma ya zama indijin na can ha ba wannan ai bai kamata ba ka zama inda dinna inda kake kasar musulmi ya fi maka ko ai tunda ana cewa inda aka fi yin addini ai na aka damu da shi ko kwanan ba mun karanta hadisi ba mutumin nan da ya ta kashe mutane me aka ga yamar a karshe ya je garin mutanen kirki a inda ake addini na zaka damu da shi in ka ga ana ibada a guri to kai sha'awan gurin ka je ka zauna a waje amma gun da ba wai addini aka damu da shi ba sai dai ka je ka kira su zuwa ga addini amma kar ka damu da wai har kana so wai ɗanka ma ya zama yana kasa wai takardan indijin na wajen to me zai daita za ta amfani shi ba abin da za ta mishi ka dawo ka zauna inda kake mu ma kasashen namu ba don bamu da shugabanci ba ai me ne ma a ciki shugabanci ne bamu da shi amma arzikin mu ya kai mu komai da ba talaka ma a Najeriya ba kawai rashin shugabanci ne inda akwai shugabanci ba a ce duk shugabanni za su yi adalci za su yi yadda Allah ya faɗa ba a ai wannan talaucin sashi aka yi artificial ne ai an kirkiro shi ne aka manna mutane amma babu shi shi yasa mutane suke sha'awan kasashen sai ka ji dan Najeriya da an ce mara kasar waje ga yana sha'awa yana ga in yaje can zai je kudi zai je yayi kaza yana neman tafiya ko ga ana ɗaukan mutane ana kai su ko da irin Saudiyan nan a ce wai su je ko su ringa wani aiki ana biyan su ana kaza amma ko sai in ka je ka ga yadda mutanen sai ka ga abun ba abun sha'awa ni lokacin da muka je aikin haji da naga yadda sai ga mata ana bin su a guje suna ta gudu har da mazan mutum mai ya dan kasa kayansa da an zo zai ga yana gudu yana barin kayansa to me ne wannan ina jin daɗi ka je guri kullum kana kuya har ka zai a ƙasar ku inda kake da yanci ai ka yi haƙuri ka yi sana'a ƙasar ta kuma mu ɗin ma ai muna raina sana'o'i ne inda za mu yi kowane irin sana'a ai za mu samu amma muna da rainawa gaskiya musamman ma mu a nan gombin nan lokacin da na zauna a kano na ga gaskiya mutanen kano ba su da raina sana'a mutumin kano ba kowane irin sana'a zai yi kuma ba abun zaki bane ba abun renawa bane to amma mu anan ana zaba sai ka ce wai sai kaza kai kan karfin kaza kan karfin kaza ya kafi karfin sa to da haka mutanen mu su tsaya su zama masu dogaro da kansu in suna haka ba za ka tsaya kana sha'awan wasu kasashe ma wanda ma ba ma na musulmi ba ma wai kana ganin wasu abu ne su ya kamata mu dawo mu dogara ga kanmu mu yi sana'u in mun yi mu ma Allah zai taimake mu kuma muna roƙon Allah ya kawo mana shugabanni wanda suke nagari ya gyara wanda suke kai in su dawo su yi mai kyau in ba za su yi bai kawo mana nagari wanda za su yi rashin shugabanci ne ɓata ƙasar nan, ba wai rashin arziki ba ne na'am فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة na'am وعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا na'am فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين Na'am. Malamin mu Shehu Ismail Halifa yana tunawa tun shekaru da dama yake faɗa yace a Kano, yace a Kano kuma yace ba ma wai hukuma ba, yace su a ɗaiɗaikun al'umma ɗin ma, yace masu halin Kano ma, yace inda kowane mai hali na Kano zai fidda ma zakka yadda Allah ya faɗa, yace to da za a rasa ma talakawan ma a Kano. Yace saboda za ka samu a lungu ɗaya akwai mutane da yawa za ka samu miloniyas ne, wani da miliyan 200 wani da miliyan 100 wani miliyan 50 tun wancan lokacin ba wannan abin da nake faɗa baya da kusan shekara 30 ne yace idan da za su fitar yadda Allah ya faɗa da sai a nemi a nemi wata da kan ma a rasa amma wani lokaci saboda su ma abun in mutum ya lissafi a gaya masa ga zakan sai ga kai ta yawa sai dan cire wani kadan sai ya dan mika sai ya mai da sauran to haka ake yi. yawanci wasu haka suke to saboda haka su daina inda an ce wannan zakka ne na Allah ne fa in ka mayar fa ka sa masifa ne a cikin kudinka kai wa gari kawai ka fitar ka wurgari ya fi maka a yi wannan sannan hukumomi su gyara sannan su ma masu halin su gyara in aka yi haka sai ga al'umma sun ɗan samu sassauci fatarar lazina fi qulubihim marad Allah ya ce zaka ga waɗanda ake da marar rashin lafiya a zuka a zukatansu irin su shugaban munafukan nan yusari'una fi su kam zaka suna gaggawa wajen mu'alati suna shakuwa da waɗannan yahudawa ya kuluna suna cewa wai na sha'an bana da'ira wai muna tsoro in muka ce ba za mu hulɗa da su ba to in wata ran bamu da shi muna zo ai muna karban bashi a wajensu muna karban aro a wajensu wai shi yasa suke mu'amala da su fa asallahu an ya ce bai sai Allah ce a ai Allah ya kusata ma ya kawo wani buɗi da nasara ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam aw amri min indi ko ne al'amari daga wajensa wanda za a bayyana munafurcin waɗannan munafukan ko yudu sai su wayi gari nadimina masu nadama alama a salufi amfusin daga abinda suka koye a cikin rayukansu na wannan hukuntu da wannan shakuwa da suke yi da kafirai ai ba dole bane sai kafirai kawai za su ke da arziki ai wanda ba kafirai ba suna da shi ba dole sai ka shaku da su amma sai suna cewa wai a in ba su yi mu'amala da su ba in sun zo neman wani abu ba za su ba su ba ai Allah ne yake bayarwa ka dogara ga Allah kawai na'am
Alhamdulillah.
to alhamdulillah Muna tambaye guda uku na jiya na'am bayan ya yi gaisuwa ya gaida mala ya wala addu'a.
na'am Yana tambaya mene da hukuncin doka. Tambaya ta farko.
bokanci ba kyau Na alhamdulillah.
boka duk inda yake ya daina ya tuba ya koma zuwa ga Allah bokanci ba kyau ka hana ba ba kyau
Eh masu yin doka ta biyu.
na Sai tambaya na biyu.
na Sai tambaya ta biyu. Menene hukuncin wanda yake rubuta ayan Qur'ani yana ɗora ta a wuta.
a lon karfe Ai, A wuta dai yana kona a irin.
ok Ba kona ba da mai sa da yana ayyukansa.
me manufarsa ba san manufarsa ba shi ko a lon karfe ne watakila ko ana rubuta a lon karfe sai a sa ana addu'a ne to abinda za a lura a nan shi qur'ani mai kai nufin masa wulakanci kai nufi ko ba wulakanci Na.
idan wulakanci ne misali ai malamai sun ce ko yawu haka ka sa a takardar qur'ani za a kashe kai in dai da niyan wulakanci ka fahimce ni Na.
to amma in abin da yayin ba wulakanci bane shi addu'a yake yi wataƙila wani malami ne ba shi fa'ida in yayi kaza zai samu kaza to kaga wannan kuma daban ko in dai ba wulakanci yayi ba ai ba za a ce komai ba addu'a yake yi fa'ida ce aka bashi yake neman Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza amma in dai ka wulakanta Qur'ani da niyan wulakanci to ba kyau kare da yi amma in neman addu'a ne yake yi wannan ba za a ce komai ba na Sai tambaya ta uku.
na Sai na kuce mutumin da yake mutu a Qur'ani yana biyansa.
yana rubutu ana biyan sa ai malamai sun ce yana ana iya yi za ka je ma ka koyar da ƙur'ani a dinga biyan ka na a yi ma ƙa'ida da kai to malam zan koyar da ɗankan nan har zuwa ya haddace ƙur'ani amma kaza za ka bani eh a yi ciniki wannan ya shi harka shari'a na ya halatta to kaga rubuta ma duk haka ne ka rubuta a banka ba wani abu ya halatta eh nushra kenan shi rubutu ba ana kiransa nushra ana rubutu a sha na qur'ani ko na wasu ayoyin Allah shi abinda ba kyau ba kai abu na sako misali ko ka dau ayoyin Allah ka rubuta su ko da jini ko da najasa ko wani abu mara kyau wannan ba malami da zai ce maka yana da kyau babu bai bai halatta ba amma in ka dau ayoyin Allah ka rubuta da tawada abu mai kyau ne ba wai najasa ba ka sha ba komai ai kaman tofi ne ana tofi ana yin addu'a yi tofi ko sahabbai ma sun yi wani tofi ko sun je gari aka ki ba su masauki sarkin garin sai kunama ta harbe shi sai aka zo kuma wajensu ana neman "Da Allah suna da magani suka ce suna da shi sai ɗayan sai karanta fatiha ya toba sai aka samu magani aka ba su dabbobi ko da suka dawo suka gaya manzo Allah ce ni ma ku bani kaɗan cikin dabbobi kaga ya nuna yana da kyau kenan ko na man a wajensa muka karbi addini yana da kyau rubutu yana da kyau a sha amma kar a yi da najasa اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم اللهم صل على سيدنا ناصر لك بالأولاد إلى آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين
والحمد لله الله يسوع
آمين
السلام على المرسلين الحمد لله
آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما سبق والخاتم آمين.
لا اله الا انت نستعين ولا يخفى عليك العظيم قال بك الحمد لله الحمد لله رب العالمين سلام عليكم. الحمد لله.